الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل سنة من كافر غير آت به ولكن أربعة فرج ولو ببحر ذهابا كسجت دفعة إن أدى البلدي البساتين المسكونة وتكملت أيضا على مجاوزة ثلاثة أمياد بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية نائب الفاعل نسنة شيء قصر رباعية أن سنة قصر رباعية وفتية أو فائتة صلى سفرنا mai raka hudu ita ce rubaiyya wakatiya wanda lokacin ta yake nan lokacin da mutum zai sannan zai a kan lokacin ta ne au fa'idacin ko kuma lokacin na ta ya wuce fili yana cikin tafiya ko da lokacin da zai rama din yana zaman gida ne in ma lokacin da zai yake yana kan tafiya a lokacin ta zai zai kasaro wa in ma a ce sannan ta wuce shi yana kan tafiya shi ne fa'ita ce fihi ta wuce shi yana kan tafiya to yanzu ko yana tafiya ko yana zama gida ya zo zai yi ta to nan ma dai sunna ne ya kasurunta ya gajarta ta ya raba ta biyu an ya ce ma rabi ya rabi shi ne a maimakon raka hudu ya raka to wa aka sunan cewa wannan ya ce li musafirin shi ne bakon karatu ba li musafirin an sunanta لمسافر ومتفي أما تفيا غير آش به يزمو باني سابن الله لتفيا با akwai bambanci tsakanin asin fihi da asin fihi idan muka ce asin fihi tafiyan na sabon Allah ne ma'ana shi kan shi gungumin ɗin tafiyan sabon Allah ne to ba zai kasar ba kamar bawa ne kuke mai gidan shi kaji wannan gudun da zai iya tafi ma sabon Allah ne ko iyaye suna da dan su tafiya gurin da ba dole ya tafi ba sai ya ce shi ya tafi kaji wannan ya zama uku shi ma sako ne da ire-iren wannan amma dan mutum ya zama asu fini zai iya kasu ba ciki ma'anar asu fini yana kan tafiyan ya zama yana sabon Allah kamar yanzu misali dan giya ne ya yi tafiya neman ilimi ko tafiya ga yadda aikin ziyara ko tafiya nan da shari'a ce ta aikatar a tafiya amma sai zama yana kan tafiyan ma shekan yakan rufe shi ta ba wa Allah to nan dan sabon da yake a cikin tafiyan ba za a rashi kasan ba shi yasa ya ce asin bihi banda mai sabo ta tafiyan kaga shi wannan tafiyan ne safa shi wannan safon yayi a cikin tafiya saboda haka ne sabo a cikin tafiya ba ana shi kasan ba amma mutumin da ainihin tafiyar ma na sako ne wannan an hana shi kasar shi ne ce rai asibi wanda ba ne sako ta tafiyan ba wala yin ba kuma mai warki ba tafiyan da ba shi da amfani tafiyar da kwata-kwata shi kawai me yasa yake tafiyan shi ma yake wani na wani dalili kawai shi ya fita ne zaman gari ya shi shi ne zai je yawo kawai kaga tafiyan ba na neman ilimi ko na kasuwanci ko na ziyara ko ba wani amfanin tafiyan kawai tafiya ne don wani to shi ma ba zai yi kasar ba sannan zai yi kasar ne in tafiyar ta kai arba'a ta guruji tafiyan guruji hudu guruji yana dauke da farsa akwai wanda ake shi a farsa guda hudu kowane guruji ɗaya yana ɗaukan farsa guda hudu kowane fatar ɗaya kuma yana ɗaukar mil uku kowane mil ɗaya kuma yana ɗaukar zira'i dubu biyu alfa zira'i idan ka samu zira'i na mutum wacce ba dogon mutum ba ba gajere ba idan aka ajiye zira'i ɗaya biyu uku har zuwa zira'i dubu biyu shi ne mil ɗaya irin wannan mitin an haɗa uku ka guda dubu shida shine farsar ɗaya irin wannan farsar ɗin in ka haɗa guda hudu shine ainihin gurbi ɗaya irin wannan gurbin idan ka haɗa guda hudu shine masafatul asar shine fage na tafiya in ka haɗa zai baka mil arba'in da takwas to wani tafiya ya kai wannan sunna ne mutum ya yi fasar walau ibani ko da a kogi ne in dai tafiyar ya kai gurji hudu zai kasar kaga nan dama akwai fa'idan a farkon littafi yake in ka ji na ce lau akwai ainihin kilafa mazabiya ba to yanzu kaga wannan laukin saboda kilafa ne akwai bangaren da suka ce in dai tafiya a kogi ne kawai ana lura da zamani ne in tafiyar ya kai na yini da dare zai kasar ko bai kai gurji hudu ba ko ya wuce in bai kai na yini da dare ba ba kasar to amma a nan sai ya ce walau ibrahim ko da a kogi din ne ya tafi na kai kurki hudu zai kasa sannan zahaban lissafi kurki hudu nan ba tafiya tafiya kadai ba lissafi da dawowa tafiya kadai ne ya kai mil arba'in da takwas sannan zai kasa ukidan kuma da aka yi nufin tafiyan tabbatin a tunkuda daya ko da shi ya fita zai kama hanya garin da zai ce din ya kai min arba'in da takwas amma kuma a nufin shi ba a tunkuɗa ɗaya zai min arba'in da takwas ɗin ba misali in yi tafiyan kamar mil goma sha biyar akwai garin da zai je da halarci wani aure a da yi shawaki zai ma kwana huɗu a garin sannan ya ci gaba sannan ya je can ɗin ka ba da sashen ba kenan tafiyar tashi ta kai fannin ƙasar mu amma ba lokaci ɗaya zai tafi ba yanzu a nan ma ba zai ƙasar ba matukar in je a hanya zai tsaya in je tsayin nan zai kwana hudu sai mu ce wannan tafiyar tashi ba lokaci ɗaya bane ba zai kasar in aka albaladiyu albasashi idan albaladiyu mutumin da zai tafiya dan akwai bambanci tsakanin albaladi mutumin gari da al'amudi mutumin ƙauye da kuma wanda shi ba baladi ba ba aboki ba shi inda yake ba kauye ba ne ba gari ba ne kawai ko cikin Allah ya share ya zauna ko cikin wani kogo ko kan wani dutse ko da to kowanne inda zai fara fasar da ba yace al baladiyu idan mutum baladi ne mutumin cikin babban gari ne to zai fara kasar ne in adda al batashina idan ya ketare gidajen gona al maskunata wanda ake zaune a ciki ba wai gonaki kawai gona ce can Allah za a je a noma a dawo ba na ce ni ba sai gonan da ya zama gidan gona da jama'a a ciki suna zaune sannan wannan gonan sun dogara da wannan garin ko man su a wannan garin suke siya mu'amalar su gaba ɗaya da wannan garin suke yi to wa'annan gidajen gonan gaba ɗaya suna cikin hukuncin wannan garin idan ka tashi kafin ka fara kasar sai ka ketare wa'annan gidajen gonan almasulata wanda suke akwai taunannu a ciki ba wai kawai shefin Allah gona sai ka ke tariya ai wani garin in ka ce ka ke tare gonaki za ka fara kasar har ka je inda za ka je ba ke tare gonaki ba saboda haka gonakin da ake nufi wanda akwai masu zama a cikin gonakin wanda sun dogara da wannan garin kaga su ma suna cikin hukuncin mutanen gari saboda haka har yanzu ba ka ke tare wannan ba ba ka ke tare gari ba ba za ka fara kasar ba sai ka ke tare albasashin almaskuna وتؤمن أيضا an fassara mu da wana aidan kuma je kamar yadda aka fassara shi da wannan kai in ka ce tare ba sakinan maskuna za ka fara kasaru sannan an fassara mu da wana da cewa ala mujawazati salatati anyami bi qaryatin jumu'a cewa idan garin da mutum zai bar garin akwai masallacin juma'a a garin ko ya ce tare ba sakin din sai ya wuce mil uku daga garin sannan zai fara kasar saboda me saboda in ka kiyasta da ainihin sallar juma'a tun mutumin da yake tsakanin shi da masallaci ko garin masallaci bai wuce mil uku ba aka ce wajibi ne ya zo masallaci me dalili su aka ce wannan tafiyar mil uku din shine fagen da idan aka samu mutum ne kujiya aka samu lokacin da iska yi nisa lokacin da ba miliyoyi gaba ɗaya ba hayaniya in ya kwara kiran sallah za a iya ci a mil uku saboda haka ashe da Allah ya ce za mu je duk salatin yau juma'a duk wanda ya kiran sallah kamar yadda manzo Allah ya ce kana jin kiran sallah ya ce ina je ce ba dauke ma ba ashe duk mutumin da yake mil uku in ka ji bai ji kiran sallah ba an samu ɗayan matsala guda uku in ma ladanin ba huriya wani ma hayaniya yau a gari wani ma iska na kaɗawa amma an samu uku nan gaba ɗaya a nace to in yana gurin da bai wuce mil uku ba zai ji kiran sallah to shi ne anan ma kace in mutum ya bar garin ma in dai tsakanin shi da inda yake bai wuce mil uku ba to ba zai kasar ba sai ya ce kare mil uku sannan zai fara kasar amma ko wannan fikar yake juma'a a garin da yake da masallacin juma'a amma duk garin da ba shi da juma'a ba wannan sai wal amudiyu to wannan faragi kenan wal amudiyu mutumin kauye kuwa wanda gidan shi yake kan turki abin da yasa aka ce a mubi din ma saboda ainihin dakunan suna rike su ne a ainihin goba ko mafi yawan dakunan kauye ba za a gana yin cikin goba ne a yi rike dakunan ba to irin wannan wanda yake zaune a irin wannan gari da yake da wannan hukokin illata ko ai za ja wata illata idan ya ketare ko in adda illata idan ya ketare wa'annan hukokin gari illa dai kamar yanzu kauye ya aje ko da takunan a wasaske duk inda suke ta'allake da wannan garin gaba daya shi ya ketare wannan hillar gaba daya sannan zai fara kafai wannan amuji ke na mutumin kauye wan fasala ruhuma, to wanda ba baladi ba ba amuji ba kaga kenan kamar sakin jabali wanda yake zaune ko a dutse ko wanda yake zaune a cikin Allah ne ka da kawai jejin tsarin nan za ka yi zuwa ka ga mutane ko an share kuri an zauna a cikin bishiya ko kawai a cikin Allah nan sa ba an zauna kuma nan ne gidan to irin waɗannan za su fara kasar ne idan suka rabu da inda suke nan ne gidanka ne ba gona a gurin ba wani gine-gine ba gobe to yana farin inda yake din ka ya shiga jeji zai fara kasar. Aha, to to wannan wa'inda ainihin za su yi kasaru da kuma yanayin yin kasaru kenan ba wa'in nukiyan bi ahli idan ka lura mun ce matafi in ka lura matafi da yana zaune ne yana nufi a garin shi yanzu ya sai zai tafiya zai shiga matsala na wahala na kaza na kaza mai yiwa don haka aka sauke mar ba kuma za ka fi ce duk mutumin da yana kan tafiya in ya haɗu da iyalin shi ko ya je garin da iyalin su take zaune ko da shi ba garin yake da zama ba yana shiga wurin iyalin zai cika sallah ko to shi ne ke kawo mubalaga ya ce wa in mutiyan ko da ma'aikacin jirgin ruwa ne kaga shi jirgin ruwa ya kama gida yake sannan shi wannan ma'aikacin jirgin ruwa ne ta yi yayi wata guda ma bai sauka jirgin ba to ko shi ne in je wannan tafiyan da ya kai fagen burge hudu a jirgin ruwan zai kasaru kuma bi'ali ko da yana tare da iyalinsa a cikin jirgin ruwa ya zama yana da ɗakin shi a cikin jirgin ruwan da iyalin shi a cikin ɗakin yanzu ga jirgi ya tafi zai ya tashi zai tafi kano shi ma yana ɗaya da cikin ma'aikatan cikin jirgin yanzu a wannan tafiyan zai kasaru ba za ka sha shi ya yi jirgin nan ne gidan shi kuma ga matarsa ba duk da haka tun da jirgin yana motsawa yana tafiya ai tafiya a ciki shi ma ɗaya ne daga cikin matafiya zai kasar. Ila mahallin badi'i, to zuwa yaushe mutum zai ajiye kasar ya ce ila mahallin badi'i zuwa gurin da za a fara kasar. Idan gari ya ce, in ya je bakin gonakin garin zai ajiye kasar. Idan ƙauye ya ce yana zuwa hillan ƙauyen ainihin bukkokin inda bukkokin ƙauyen suka fara zai ake kasar idan kuma inda ya je din ba gari ba ɗauye ba ne filin Allah ne sai ya je inda ainihin mutumin da zai je wurin shi yake daga inda wannan din zai fara kasar shi kuma ya je nan a nan zai ake kasar idan zai kwana hudu a nan kenan haka nan kuma in shi din ne yayi tafiya in ya dawo a inda aka ce fara kasar in ya zo nan ne zai aje kasar mafu aha la aqalla can da yake arba'ata gurbin to da a Allah banda kasa da gurbi hudu idan tafiyan bai kai yin arba'in da takwas ba bai halarci ne kasar ba illa kamar ciyin sai dai kamar mutumin makka fi kurujihi li arafa cikin fitan shi zuwa arafa wato daga makka zuwa arafa in ka lura akwai garuruwa akwai muzdalifa akwai mina akwai nan filin arafa ɗin kuma kowanne gari ne mai zaman kanshi to daga makka zuwa arafa mutumin da yake aikin haji matukar in dai ba a garin su yake ba zai kasau misali ranar fita arfa mutumin da yake mina ɗan garin mina ai ba a garin su zai zauna ba zai fita arfa ne ko da yanzu a wannan fitan zai kasau amma mutumin da yake garin arfa ranar rawan arfa yana cikin garin arfa ba zai kasar ba saboda yana garin su haka nan mutumin makka idan zai zo arfa ya ta tsakanin bai kai yin abin da takwas ba amma duk da haka in yi zai kasar haka nan mutumin arfa din in an sauko a arfa zai je zuwa wata ibada shi ma zai kasar haka nan da kowa ba zai kasar a garin su ba amma in ya bar garin su a kan ainihin yana kan aikin haji a duk inda ya samu kanshi duk inda ya zo ta zai kasar shi yasa ya kashi da tafi ya ce illa samakin fi kurujihi li arba wa rushudihi da kuma dawowar shi gida bayan an gama arba din zai dawo makka shi ma yana da zamin yin kasar kaga wannan an yi tafsirin shi daga cewa kasar shi ya kai arba'in da takwas a wannan lokacin da shi ya yi tashi ba shi ya kai ba wala raji'un liduniha hakanan mai dawowa liduniha ga kasar mil arba'in da takwas ba zai kasar ba yanzu misali mutum ne ya tashi zai tafiya tafiyar shi ɗin ta kai mil arba'in da takwas amma dawo wanda zai bai kai arba'in da takwas ba saboda ɗayan abu biyu in ma ya zamo misali daga garin nan ne ya tashi zai tafi kano ai kano ya kai bakin kasar ko zai ce in kasar zai ce in kasar in ya je kano in ya gama yana so ya dawo hutun shi ya zauna ka tsakanin kano zuwa wajen bai kai a sami a mai da takwas ba ka ga rajibin da duniya lokacin da ya tashi daga kano zai dawo hutun ba zai kasar ba wannan kenan ko kuma ya zama lokacin tafiyan hanyar da zai bi ya fi nisa fiye da lokacin dawowa kamar yanzu misali mutumin da ya tashi zai tafi biyu sai aka ce ba hanya ta gambuwa dole sai ya zagaya ta bukirkun kaga wannan zagayen an yana da nisa ko amma in ya je kuma ya gama ran da zai za akwai hanya ta nan sai muka auna muka ga daga nan din misali ba yake daga nan din zai zama zuwa dubi kai fajen kasar don za a bi ta dambuwa amma in za a bi ta shirin bikin kuma zagaya ya kai to yanzu a tafiya zai kasar amma lokacin da ya gama zai da gashi inda ya tafi nan zai dawo amma kuma dawowar bai kai wannan fagen ba sai a ce ba zai kasar ba shine wala raji'un bi duniya wanda zai komo kadar min 48 ba zai kasar ba mun fahimta walau ni shay'in nasiyahu kuma shi wanda ya dawo din nan ko da wani abu ya manta mutum ne ya tashi ya dau motar shi zai tafi Kano yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya ci kamar mil talatin sai ya tuna da wani abu wanda dole sai ya zagare nan to yanzu idan ya ciyo garin dawo wannan sallar da zai ba zai kasar ba zai cika sallah saboda daga inda yake zuwa garin su da zai da bai kai yin arba'in da takwas ba ko da ya dawo saboda wani abu da ya manta zai zai dauka ne dole zai cika sallah wala ajilun an qasirin bila uzrin haka nan mutumin da ya karkacewa gurin da yake gajeren guri da bai kai min arba'in da takwas ba bila uzurin ba tare da wani uzuri ba shi ma ba zai kasar ba yanzu misali kamar tafiya ne za ka je gambuwa ne ga hanya mafi nisa lafiya kalau sai ka ce za ka yi kewaye za ka bi ta gombe ka bi ta biyu ka bi ta ina ne ka kewo saboda kana so ka gagari kaga yakin da za ka gaje kai yin amayin da ta gombe ko ga hanya lafiya ba wani uzuri sai ka tsara tafiya yanzu wannan tsarin da kai din ya zama lafiya safari ba za ka yi kasar ba. shi ne ajilun an ƙasiri wanda ya karkace da gajeren hanya da gangan ya biyo doguwar hanya bila uzurin ba tare da kuzuri ba shi ma ba zai kasar ba kaga duk fa wannan muna magana wanda tafiyar ta shiga shi ya kai fagen kasar amma kuma saboda wannan dalilan ba zai kasar ba wala ha'imun haka nan mai faganiya mai yawon neman tuwo kawai yana neman garin da zai yiwu ya samu abin da zai rayu ya zauna shi ma ko tafiya mai dubu ne ba zai kasar ba kawai shi ba shi da mata ba shi da ɗa in ta kuye mar a garin nan zai fita kawai ya ce yawo ya ce yawo sai da ga ya mar zai samu ya zauna to irin wannan duk yawon da zai ba a sama ciki shi ne hali an tsare shi ne daga ainihin tsuntsu ne yawon a sama wanda kawai yana neman rinci shi ne yana neman inda ruwa yake in yunwa ne yana neman inda abinci yake to irin wannan ba zai yi kasar ba ko da yawon da yake in ya kai bin arba'in da takwas shi kuma wannan abin da ya sa ba zai kasar ba saboda yanzu tafiyan nan da yake zai tabbatar da cewa inda zai samu bukatan shi ya kai bin arba'in da takwas ba kawai shi ko a bayan nan ya samu zai shan tafi kuma in zai tafiya zai tubu ma in zai samu ba zai ta tafiya to wannan ba zai kasar ba wa talibi ra'ayin haka nan da mai neman maci wata kamar mutumin da ya fita da shanu ko raƙuma ko wani abu kawai yana neman gurin da yake da ya bani yake da ciyawa ya tsaya ya kiwo ba ana haka ba zai shiga burtali wani burtalin za ka an ce wannan burtalin daga nan har ma zai shiga kawai ya ke yawo ya sa duk inda ya ga akwai kuma kiyaya zai zauna ya watanni ma daga ciyawa ya kare zai yi gaba to wannan shi ma ba zai tsakar ba sai dai su yi nan illa an ya'lama qada al-masafati qablahu sai dai idan kowanne daga cikin biyun nan ya tabbatar da cewa zai yanke fagen kasarun kablahu kafin ya samu bukatan shi to wannan zai kasar yanzu misali mutumin da ya ɗebi gabobin shi ya fita yana neman gurin kiwo duk inda ya samu gurin kiwo zai tsaya ko da nisa ko a kusa samu shi ba zai kasar ba to sai dai idan ya tabbatar da yanzu kan daga nan inda nake kafin in je inda zan samu ciyawa ya banya zai kai min arba'in da takwas ta bi ke nake jiyan shi ya kai fagen kasaru daga nan zuwa inda zai je zan zai kasaru mugu aha wala mun fasilun yantaziru rufatan haka nan wanda ya rabu da ainihin jari ya je inda ya kamata ya kasaru amma ya tsaya yana sauraron ayani wanda abokan tafiya wanda in ba su fito ba ba zai iya tafiya shi kaɗai ba zai lafiya in sun fito za su tafi to yanzu a wannan gurin ya tsaya yana kira wannan kiran da yake lokacin sallah ba zai kasar ba duk da ba shi ya ketare ba takin nan ya je gurin da ya cancance kasarin to amma yanzu zaman da yake yana kiran abokan tafiya ne dole za su yi waya ko da ko su sun fasa to shi ma dole ya kira ba zai tafi ba yanzu shi ma ba zai kasar ba illa an yaji zuma bi sai dunaha sai dai shi wannan idan ya yi yanke da cewa zai tafi ko ba su zo ba misali sun yi akan cewa za a haɗa su shafiyoyi sai ya ce to shi ke yanzu gobe kamar yaushe duka shi an Allah ya tade daga karfe ɗaya na rana zuwa kafin karfe uku za ga mu ya fita ɗaya na ranar ya ce ga azahar ta yi yana so ya yi azahar zai kasar ko ba zai ba za mu ce yanzu abokan tafiyan da kake kira in ba su zo gaya za ka yi sha ni ya ku ku tana yi ko zo zan yi domin mu ce kai kasar ka saboda yake yanzu ka fara tafiya ko amma ka kira to ka san yanzu tafiya mu ce kai bai yiwuwa in ba su zo ba dole mu koma jiran da suka kare shi mu fita sai mu ce yanzu kai ba mu tafi bane tunda ba ta tabbas dole ka cika sallah shine illa an yajiduna bi sayri duna sai dai ya yi yanke cewa ko ba su gobe zai tafi sannan zai kasau wa qadahu dukhulu baladihi shiga garin shi zai yanke ainihin kasau wa in bilihin ko da da iska ne ta kaɗo shi misali mutum ne sannan garin sai ya gaji zai tafiya a ruwa ya shiga cikin ruwa an ƙetare gari ba zai fara kasar ba an ƙetare gari ya an yi nisa yana kasarin shi yana kasarin shi can da wani rakunan ruwa ya kewaye cikin iska ta karwa kawai sai gashi a cikin gari a zai yi jirgi bai zai kauce wa iska ba kawai iska ta karwa kawai da ta turo yana ita da shi gari kuma ga lokacin sallah dole ya cika sallah saboda yanzu inda yake yanzu din nan garin shi shine waka da hudu kulu baladi wa in birihim ko da iska ce ta kado ka ba da wa'azi shi wake illa mutawaffina kama kata sai dai mutumin da yake zaune a wani gari da ba garin su ba kamar makka mutumin da ya tashi ya je zaman takari misali makka ya je ya zauna ana nan ana nan rababa sukunaha ya karkade zaman makka ya zauna ya rage sannan ya tashi ya ce shi yanzu da yanzu ya bar garin makan nan ko zai koma garin su ko zai koma sudan ko zai koma wani gari ya fita da niyyar wannan bayan ya fita wanda ja'a sai ya dawo makka din saboda wata bukata ko zai dauki wani kaya ko ya manta wani abu amma na wuyan asabara yana nan da niyan tafiyan shi dawo wanda ya baya dawo da niyan zama bane to ka ga yanzu amma da yin maka ba garin shi bane abin da yasa ba zai kasar a garin ba saboda shi a nan yake zaune to yanzu ya fata wannan zaman saboda haka har dawo wanda zai yi har ya shigo cikin garin har ya dauki abin da zai dauka ya fita in dai shigo ba zai kwana wuta cikin garin ba zai taɓa kan saboda wannan gari yana cire zaman garin a garin yana cire niyyar zaman shi a garin ya zama ba ɗan garin ba. Babu? Wannan kenan. Sannan waka da hudu kulu watanni shiga watanni gurin zaman shi shi ma yana yanke masa kasar ko da ba garin shi bane. Kamar yanzu misali mutum ne ɗan garin nan yana karanta Arabic sai aka ce za a je arabin village ba ana zuwa da murga ba to shi yana wannan karatun a can yake da zama gaba ɗaya dan ne rufi ne amma a can yake da zama to yanzu kuma ya zo nan ne ruguri sai aka aike shi cadi ko ko kamaru to tafiyan da zai aike shi daga cikin ainihin gamborun yana shiga cikin gamboru kafin tattalar waɗansu ya shiga kin da yake da zama ko da ba garin su gani to yanzu yana shiga wannan ainihin da yake da zama din ya koma gida zai cika sallah kasar ya yi ki mun fahimci wannan aw makana zaujatin da kana biya ko kuma ya je garin da matarsa take wanda wannan matan ya yi kwanan aure da ita ko da shi nan garin ba garin su bane fakat kadai ma matarsa wanda iyaye wanda kanne wanda sauran kawai matarsa tana garin da zama shi kuma kwanan aure da wannan matar to shi ma ya shiga wannan garin zai cika sallah misali mutum ne dan mai duguri sai ya aure mace a fitisku ta ce ni ma bana son zuwa yanzu ya ce hajiya ki zan mutu a gidanki ba matsala ya je ma ya kwanan aure ya komai tana nan a matarsa sai da ya sa shi ya zuwa fitin a matsayin garin matarsa amma shi ba garin shi bane to yanzu ya tafiya ya kama shi kano ana tafiya suna shiga fitin kuma mota ta lalace musu yanzu ya zo garin matarsa wanda kuma ya kwanan aure da ita to yana shiga wannan inda matarsa take din to shi kenan zai kasar shi yasa ma yake mana fasad iya matarsa ko matar ma wanda yayi hukuri da ita kada da kawai auren aka daura da yayi hukuri ba ba zai cikin kasar ko kuma a garin ba matarsa wace amma ba mun shi ba mun shi suna garin wannan duk ba ta da zaman shi bane yawwa wa in birin shi ma ko wannan shiga wadannan shi din ko shiga garin matarsa ko da iska ce ta kada ko da a ce shi da ya niyyar shiga fituskun ba ya yi niyyar daga mamadu akwai hanya na tsirafe kawai a cikin ruwa an yi wannan rafen kawai da aka tafi zuwa fituskun sai iska ya kafo da dole ya shigo da jirgin cikin garin da matar san take to yanzu yana shigowa ciki dole ya shiga sallah aha wa in jirihin galibatun ko da mai da iska ne wanda ta zo mai rinjaye iska wani ya dukulihi haka nan niyyar shigan shi wannan garin shi ma zai kasar in je wa laisa bainahu wa bainahu almasafa in tsakanin shi da garin bai kai fagen kasar ba yanzu misali shi yana zaune a bututun garin shi ne bututun ya zo wani abin shi nan amma bututun nan ne garin su ba yake da kulu waɗanne ba ko kuma a bututun ina akwai matarsa da ya kwanan aure da ita sannan da muka auna daga nan zuwa cikin misali ba da muka auna daga nan zuwa cikin bai kai fagen kasar ba amma daga nan zuwa kano ya kai fagen kasar sai ya yi niyan zai je kano kaga ya kai mutu fagen kasar zai zai zai kasar ba to sai ya ce amma fa a wannan fitan sai na shiga cikin wurin iyali na to yanzu niyyar shiga wurin iyalin sai mu auna daga nan zuwa wurin iyalin da zai shiga din ya kai bakin kazaru sai ya ce walai ta bainahu wa bainahu an masafa tsakani daga nan zuwa inda iyalin da take da yake ya shiga zai wuce bai kai kasarin ba to yanzu daga nan in ya tashi har ya shiga inda iyalin nashi take ba zai kasar ba sai ya je daga nan kuma in ya gama sallaman iyalin ya fita sai mu ce daga nan da iyalin take kuma za mu bayar misali zuwa inda zai ce in ya kai masafa zai kasar in daga nan ma zuwa can bai kai ba za shi ba kasar mafu yawwa wani ya tu ikamati arba'ati ayyamin sihahin haka nan niyan zama kwana hudu ingantattu yana yi ainihin kasar mutum ne ya zo gari sai ya yi niyan zai kwana hudu a garin kan ya bar garin yanzu wannan dole ya cika sallah dole ya zo azumi amma ya zo da niyan gobe zai tafi ko cibi zai tafi ko gata zai tafi in dai ba zai kwana hudu ingantattu ba ba shi ba kasar to a nan akwai kaunin da ya nuna cewa ko ba zai kwana hudu ba in je zai sallah ashirin a garin zai kasar da ma hudu ne in ma sallah ashirin sun wa in ma kwana hudu in zai sallah ashirin a garin ko ba zai kwana hudu ba ba shi ba kasar ko kuma zai kwana hudun ko ba zai sallah ashirin ba ba shi ba kasar sai dai yanzu misali tambaya din zai yiwu mutum ya zo guri zai sallah ishirin a guri amma ba zai kwana hudu ba zai yiwu ya ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba ko zai yiwu ko baka sani ba eh yawa to zai yiwu mutum ya zo gari ya kwana hudu amma bai sallah ishirin ba ba zai yiwu ba eh a yanzu misali misali mutum ne ya zo garin nan bayan sallar isha an yi sallar isha an gama ya zo garin nan na yau din nan yau shi zo dan alhamis sai washe gari gobe sannan je azhar azhar la asr magruba isha yanzu kwanan shi nawa a garin nan kwanan shi dai ba sai aka wayi gari ya sake a azhar azhar la asr magruba isha kwanan shi nawa a garin kwanan shi ya yi sallah nawa ya yi sallah goma sannan aka wayi gari ya yi azur da asar magaruba isha asuba haka kwanan sha biyar sannan aka sake wayan gari ya ce zai bar garin kwanan shi nawa kwanan shi hudu sallah nawa yayi sallah sha biyar kwanan ga shi a cikin ya hudu amma ya ce shi asuba ma zai a garin ba kaga ya kwana hudu a garin amma bai sallah shi mutu dole ya cika sallah in irin wannan tafiya yake haka nan kuma mutum ne ya zo gari bayan alfijir ya keto ya shigo garin zai yi asuba azab da asar magaruba in sha kwanan shi a garin ko kwana ɗaya bai ba ko kwana ɗaya bai ba ya yi sallah biyar ko kwana ɗaya bai ba aka wayi gari ya yi azab da asar magaruba in sha asuba ya yi sallah goma a kwana ɗaya to idan ka tafi ka tafi ka tafi sai ka zai sallah ashirin ɗin ko ki ta fara yawa saboda haka ana aunawa ne zai kwana hudu a garin ko ba zai sallah ashirin ba zai sallah ashirin a garin ko ba zai kwana hudu ba dole ya cika sallah mun gani yawwa walau bi filali ko da a tsakiyar tafiyar ne ya yi niyyar ainihin kwana hudu dole ya cika sallah illar askara sai dai askar sojan yaki bidarin arzi a garin yaki din ko garin musulmi ne da suke kai hari da garin ko kuma garin kabran ne wannan ko zai kwana nawa a garin zai je kasar shi saboda babu mayakin da in ya je gurin da ake yaki zai ne ya tabbata a wurin ko shi bai ki yanzu yanzu a shi yakin nan kuma garin su ba saboda haka ko da a ce alama ya nuna musu dole za su wuce kwana hudu a wajen ma dole za su kasar su ba zancen cikar sallah. Awin ilmu bila adatan ko kuma zai cika sallah idan yana da ilimi a al'ada na dole sai yayi kwana hudu a gari yanzu misali mutum ne ya je garin da kwata-kwata in ka ga mota ta zo garin sai tashi kuma ba a fita da kafa don abin koyo motar ma sai bullet proof in ba ta ba za a wuce ba sai je garin amma wai shi ne yin kwana hudu a garin ba amma kuma ga yadda gari yake kaga al'ada ilimin shi ya tabbatar mana dole ya kwana hudu a garin yanzu shi ma wannan dole ya cika sallah ba ruwan da niyyar kwana nawa zai yi tunda kwana hudu ya kama dole su yayi shi ne aure ilmu biya ko kuma ilimi da cewa zai kwana hudu adadin ga al'ada al'ada ya tabbatar da ba zai yi gargarin kafin kwana hudu ba amma nan duka mata wanda kawai zaman da ya kwana hudu ba tare da niyya ba wannan ko da zaman ya yi kuli zai kaso kamar yanzu misali mutum ne ya zo gari da nufin wata bukatarsa wanda in yau ya samu bukatar gobe zai bar garin sai abin yake ja yake ja yake ja yake ja ko zai shekara ma zai ta ainihin kasar shi misali ma'aikaci ne aka ce kayan ku zai zo ranar juma'a ya ce to zan zo ranar asabar yana zuwa ran asabar aka ce ayya aiki ya kuskure sai mande kaga bai kai kwana hudu ba ya ci gaba da tsayin shi dan mande aka ce kan kira ku yi garin akwai rago an ce sai laraba zai kasan da haka da haka ana ja ana ja ana ja ko zai wata guda ma kasan zai kai tunda shi bai yanke cewa zai zo na kwana hudu ba kawai bukatar sai yake jira in tafiya ya yi gaba وإن تأخر سفره هنا تجد تأتي تريد شيء أن يمكن شيء وإن والله بثلاثة إذا كنت أيني وقال أبوكم هنا شكل سلا يا يا زوج لمن دنيا زي كوانا إيكو كوانا بي برغل هنا كتين ير سلا سيني لنزمون كوانا أبوكم يبجروا مر to yanzu ya zai yi shafa'a idan ya yi raka a kai a wannan sannan ya haɗo ta biyu ya fita a shafaki ya mai da ita nafila misali ya yi kabbara yana cikin sallah kawai an buɗe rediyo sai ya ji ana cewa an kulle mai duguri ba shi za ba fita sai bayan kwana shida kaga shi kenan dole kwana uku ko kuma kawai ya yi kabbara yana cikin sallah ya aka wani albishirinka auren wanan nan fa da da aka ce kaza ne za mai da shi ranar lahadi shi kuma yau gashi a rane kuma auren wannan wani ko ina yake da ma yin zai zo kawai a zuciya yake shi kenan ka ga yanzu ba auren wani na ba wannan gargari nan ba ka ga yayi niyan bana hudu yana cikin sallah to yanzu ya zai in ya raka da shafa'a sai ya karo raka daya ya fita shafa'i sannan in zai ci gaba ya kara ta ya cike ta zama sannan zaman gida raka hudu in ya raka hudu ma wannan tujizi hazariyatan ba ta yi mara a matsayin sallan zaman gida ba saboda me saboda bai shiga da niyyar cika sallah ba wala ta fadiyatan kuma da zai tsaya raka fi ya sha ni da yin kasar na shiga ba zai gama ta a matsayin kasar mu in yayi ma ba ta bar a matsayin kasarin ba saboda haka taimaka mara aka yi aka ce kan raka shi ta ba banza ya karo wata raka ya fita shafaki don ta tsaya a matsayin nafila in ya bar ta a nafila nafila ta yi amma in ya ce kasar ba ta yi ba in ya dinga ya ce cika sallah ma bai yi ba to wannan in yana cikin yin sallan niyyar ya buji roma to niyyar da ya shiga an niyyar ta canza ta rushe wa ba da idan goma ya gama sallan ya yi ta shi na kasaru sai zaman gari ya kama shi na cewa sai ya yi kwana hudu a adalcin lokaci in akwai sauran lokaci da sake wannan sallan in ba sauran lokaci za mu ce shi kenan sallar shi ya وإن اقتدى مقيم به إذا مزون ينكري يكوي به لكوتا نعم نعم كجمي أتم مسافر أتم أتم مجي أو يؤيد وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته مشي gaba ko mu tsaya ala an yare tun da babin da ya kare mutum da muka ji a jejin muka tsaya ba inda za mu samu mu ce nan ne gaba tun da babin ne ko fasalin ne zai kare ko ne tamba na? eh ga wannan yana tafiya misali kamar Thank you.